mai sauraro akan mita 88.5 da laifin mu da zamani sunana abba isa muhammad inda muka zanta da wasu iyaye mata da suka zo daga yankin karamar kuma kumbotso game da matsalolin suke fama da su da kuma batutuwan da suka ce sun sanar da mahukunta amma har yanzu al'amarin yaƙi cin yaƙi cinyewa kamar yadda suka mana ƙarin haske hajja yaya sunanki sunana raba hassan karamar hukumar kumbo tsatsidin kama to yanzu menene abin da yake tafa da ku ko bukata mu abin da yake tafa da mu korafa korafa ne da mu kala kala tunda mu a zaman mu dai mu a wannan rayuwa da ake ciki in mun bude rediyo muna jin ilimi ko ina binni da ƙauye amma mu ba mu da ilimin ba a rabu ba boko ƴaƴan mu babu ba wuta ba makaranta ku ba ku yi makarantar ba mu bu- kanmu ba mu ba mu kuma yanzu ƴaƴan mu Allah ya kawo mu zamani yaro ba shi da makaranta ai ba shi da komai to bu- ba wuta ba ilimi ba makaranta ba hanya sai ba ba ba kike cewa ba abin da kuke da shi ke ba abin da muke da shi ba duk wannan abu in dai ka je idan ka zai nuna maka duk makotan mu dama da hagu ko ina da wannan abu da nake gaya maka amma Ku jira mu duk lokaci babu.
mana watakila ko lokacin da za a kawo muku ne bai ba A'a ai mu mun gaji da wannan gafara sa ba mu ga kaho ba tunda mu tunda tunda wannan lokaci mu tunda muke in siyasa ta zo ko koliyo sun san da mu amma in ban da hiba abin da suka taɓa sani da mu in suka ci zaben mu sai su- sai su manta da mu kuna zaɓar tasu muna zaɓe ko mai tsohon ciki ko mai sabuwar haihuwa he ka je gida zai a hirin baka samu mace kwaya ɗaya a cikin gidan ba duk ta tafi gun zaɓe To, amma kun ce fa ba hanya ba ruwa ba wuta ta Eh.
yaya ake kawo muku kayan zaɓa kayan zaɓe muna da ruwa na famfo ne ko na kudi eh na famfo ne na famfo ne mu wannan ba za mu yi ƙaryarsa ba muna da shi ko ta yaya ake kawo muku kayan zaben idan kayan zaɓe ta wannan hanya i ƴaƴanmu ne duk shekara ƴaƴanmu matasanmu kaga ko aikin nan da ke ɗauka na ilimi mu a ƙaramar hukumar kumbotsa tudun kaba matashinmu ko ɗaya babu mai aikin gwamnati ko kuma ƙwaya rashin karatun ne yasa ba a daukar su ba I- da rahin karatu man to ba mu da hanyar ilimi he mun ka su kannuka su ciji ƴaƴanmu da damuna su koma su ce da mu duhun da sun ji tsoro mu kama mu ɗauko hijabun mu mu ɗauko su dama fa neman ilimi yana da kalubale iri iri ba fa ganin kamar hakan yana cikin kalubalen neman ilimi a sosai ma kuwa in mun kwanta ma mu abin nan wallahi muka tuna he ba ma iya barci saboda bakin cikin mu fito mu ga rayuwa inda ta kaya wai ya nisan tsakanin garin naku da makarantar da yayan naku suke zuwa tsakanin nisan gaskiya da tafiya kuma komai azumi mu yanzu dan ya kai shekara goma ma baya hen azumi komai wuya kuma haka zai zo da azumin nan ya koma da azumin nan ranar la- ah, litinin din nan da ta gabata fa aka yi ranar mata ta duniya ku me kuke gani a ranar mata kuna amfana eh muna amfana tunda muna da rediyo muna ji amma tunda mu wani ilimi ba sanin sa muka yi ba sai dai mu ji kawai a rediyo dai ana faɗi yanzu kin iya abcd a'a ni ba ni dinnan da ka gani ma ni a gidana ma mun dau nauyi ma da ni da wannan hajiya azumi mun zo kumbotsa mun dauki nauyin ma malamar da za ta ringa koyar da mu makaranta to yau da kullun ka san abu inda aka ce ba gwamnati ce ta dau nauyi ba kaga dole za a samu wata matsala mu muka dau nauyin malaman nan ta je ta koyar da mu ni dinnan har maulidi ake a gidana yanzu malamar wace iri kuka dauka ta islamiyya ko ta boko eh ta islamiyya ce mu kanmu mu matan aure ni a yanzu inda makaranta ko ni zan koma aji daya zan iya yi kin iya alifin bawo Bai- na iya alifun ba'un ta'un sa'un jimin ha'un ka'un to i to duk ka san abin yau da kullum ba mu da mai dada tagati ne mu kuma ba mu da na- karfin nauyin da za mu iya dauke ta muna yi muka dina yanzu za ki kai shekara nawa ni yanzu ni yanzu akalla akalla zan kai hamsin to kina da wani buri da ƴaƴanki ki suke kike so idan sun yi karatun su zama ko su cika wani buri na ai ni yanzu babban buri na buri kai yanzu wannan awa da zamu ga duk an huta mu namu su kenan a noma a noma dai za su kare ba su da wani aikin ilimi ba aikin gwamnati ba ni daukan kuɗi ba komai an face na duke tsohon ciniki kowa da duniya Ai, sai ya tsaya muna so ai mun ga gahi nan ma masu ilimin suna hada da noman ai mu ma haka muke so su hada da ilimin da noma ai dama noman ba mu raina ai ba tunda mu shi ne usulin mu yaran ki nawa ne suke zuwa makaranta ni yanzu yara na goma duk ba wani baya makaranta a yanzu dan auta na ma sai na rako shi hanya ice ba za a yi ba he mu ci rabin garin saboda ban na so i koma da baya damuna ya ake yi da damuna haka muke kan na kasin shayayya ga mana yaya to ke wani dame dame kike dame dame kike so ƴaƴan naki su zama a nan gaba ni ‘ya'yana ni wallahi ‘ya'yana duk matsayin da ubangiji Allah shi ya san abin da zai kai su amma ina so su samu ci gaban alkhairi yanzu ke zaki je ki digiri ko ko kin hakura ni a yanzu idan na samu ilimi zan ko ni a yanzu in kuka zo kuka gyara mana gidanmu kuka koma da mu makaranta za mu yi ta ni din na maulidi ake a gidana kuma har ila yau makabartan mu ku ku tura wani jami'i ije i gani tana nan tana zaizaya ruwan nan na bana muna jin tsoro kabarin iyayenmu da kakanninmu ka ihwada ku haɗu ku gyara mana muna iyayenmu ne suke ta wannan kokarin wani mai kuɗi ne ije i mana gini shi yasa aka samu wannan silar hajja ya sunan ki Assalamu alaikum nake hajiya azumi ta Jankaba. Karama hukumar Kumbotso. Abin da ya kawo mu mu matsalan mu ƴaƴan mu ba su da ilimi ba makaranta ba arabi ba boko to ku bari maza su yi yakin fafutukar nemo muku waɗannan abubuwan mana eh maza sun yi yaƙi har gidan Musa Iliya su kwankwasa duk da takardun mu amma idan sun ce za su yi mana gasu gasu sai su zuki zuwa shekara nawa ane mana haka ga ina an sa mana fal ya aishi ya fi shekara goma sha yana nan a tsaye ba a kula da mu ba kuma aikin nan bai biyo ta kanku ba a aiki ne ko ya bai biyo aiki duk ko ina da ina kudu da arewa ne kurkusa da mu duk aiki ya je kusa da su amma mu kan ba a san da mu ba idan zabe ya zo su cika mana gari da neman ƙarya ƙaryan sun sun tsallake sun samu hike na ba za mu kuma ganin su ba to ku me za ku yi da wutar lantarkin a me za mu yi da wutar lantarki su cikin Kano da aka sa musu me suke yi da ita abinda suke da ita mu ma ita shi za mu yi da ita kamar me da me kamar abubuwan da Allah ya nufa za mu yi duk za mu yi da shi mu ga haske ma ai rahama ne ganin haske ma ai wata rahama ce amma wani zai ce aikin kwana biyu yanzu ai lissafin lahira ma wataƙila kike yi Ni to zan yi lissafin lahira amma ina da yaya ina da jikoki din na haifa na bari ai na bar baya in ni ban samu na gani ba yaya na su gani da jikoki na shine shine kawai alheri na a ciki idan foliyan ta zo su je su yi mana foliya in mun hana ƴaƴan mu su hada mu da mai unguwar garin mu su ce lalle lalle ya mana foliyan muna zagin sa ina zagin mu yace sai an yi mu ce bamu yafe masa ba kuma mu ce yace ya yadda sai an yi foliyan din tunda mu ba ana abu aka kara mana ba a garin ai kuma an ce in an muku allurar dumurmur kuna zama lafiya A'a muna zama lafiya dai wana su zama lafiya amma mutum da ba a mana abin da muke so mun ko amana lura na ai ba ma ganin mu alherin da dai amma dai ba su fara cuta ba su fasa cuta ba idan mai cuta ya samu da kyar muke fitowa da hikun botsan nan ba mu da titi da wahala mai cuta haka a fito da shi ya ya rada ya rada galabaita to kamar da me da me kuke bukata mu yanzu abin da muke bukata a jiya mana makaranta in samu wani a taimaka a mana makaranta a gyara mana hanyar mu a gyara mana falwayar mu makaranta ta firamare sakandare ko kuma babbar jami'a?
kowace da boko duk wacce muka samu guda ɗaya in mun je mun samu wacce aka mana wa- guda ɗaya a ciki to duk za a haɗa a yi a guda ɗaya ke kin gama firamare a ni ba ni ina ban yi ta ba ma ni yasa akan bamu yi ba mun ga abin ya zama kuma matsala ce idan ba a yi ba shi yasa da muke so mu kuma ƴaƴan mu su yi da jikokin mu tunda mu abin ya hige mu to yanzu za ki shiga firamaren ne a'a to yanzu in dai an sa firamare zan shiga mamme zai hana ni shiga za mu shiga yaƙi da jahilci ana ginawa za ku shiga iya ana shiga ana gina za mu shiga yaƙi da jahilci in An dai gina an wa za ki gina shiga?
abin da Allah ya nufe ni zan shiga aji ɗaya zan je aji ɗaya zan shiga shekarun ki nawa yanzu ni zan yi shekara hamsin to kuma idan yanzu kika shiga aji daya nan da shekara nawa za ki gama firamaren zuwa sakandare a lokacin da Allah ya nufe ni ai kwakwalwa ce da aikin idan Allah ya sa Allah ya baka fashinta ya baka basira da rabon zaka zaka zaka ci gaba abin sai ka gani Allah ya buɗa ma hanya yanzu kai kin iya rubuta sunanki a'a ban iya rubuta sunana ba tunda ban yi makaranta boko ba ko ba gaskiya ba tarawa da kwashewa a'a duk ban iya wannan ba tunda dai ban yi ba da kan ba mu ba muke jin haushin ya mu basiyin ba ki ƴaƴanki nawa ni yayana yayana takwas suna nan kuma duk maza ne ba ni da mace ma ko daya kina sa ran wani ya zama gwamna ko shugaban Eh, kasa ina so ya zama gona ko shugaban kasa to amma yaya matsalar ɗawainiyar karatun a matsalar da wani ya karatu ai sai ta taso za a san matsalar da wani ya karatu wanda mu yayan mu ba yi suka yi ba ka mu sa- matsalar da wani ya karatu wanda suke yi dai muna gani suna da wani ya karatu yanzu ƴaƴan naku ba sa zuwa mu yayan mu suna zuwa makaranta kun botsa tabbas suna zuwa ko a yau sun zo yaya nisan makarantar da garin ku makaranta tsakanin mu da bugun botsa da, da zuwa inda suke zuwa makaranta tafiya awa guda ce idan kuma mota za a hau nawa ne kuɗi?
in mo- in kudin mota za su bada ta arba'in za su bada talatin wani kuma ya ce he hamsin wani kuma a kawo su ma kyauta amma kuma ba mu ma da ita tabban mota ma mu Me ya hana In mota ta ba na je?
gida ne zai fito ba ba mai shiga lungun mu sai dai ta daukan kaya hakan ta shiga daukan kaya ta ɗibo mana ya rage mana hanya to ku sanar da masu gidajen kuma na su su sanar da gwamnati eh to masu gidajen mu yaran mu sun yi sun yi sun yi musu samu ba ci gaba mu kuma ce bari mu zo nan mu ce mu kama gani saboda mun ji muna ana kai koke koke ne ana ba biyan bukata muka ce ma bari mu zo mu biya bukata mu bayar mu ba da an samu anan ko za a yanzu wa kuke gayawa yanzu wa muke gayawa abba muke gayawa Eh, sakon zuwa ga wa kuke so sakon ya isa eh sako zuwa ga wanda yake muke so ya isa duk wani Allah ya nufa za a je a nema a cikin kaba a neme shi ko ma da a nemi ma da misali gwamnatin kasa ko ta jiha ko ta karamar hukuma kowace wace Allah ya nufe ta ta yi duk gaba ɗaya muke nema a je a taimaka mana ito ai mu ka san ba ilimi ko ba san da wani da wani suke ilimin nan ba Eh, Ko ba a- da ba ku san waye gwamnan Kano ba mun san gwamnan Kano Mangan Duje Eh, mun san gwamnan Kano To yanzu idan da a ce shi ne ya ce ku faɗi?
muna jin ana faɗa su ba sanin su muka ba ganin su muka ba amma mun ji dai ana faɗa su yanzu inda za su ce ku faɗi bukatun naku me za ku ce ni za mu ga musu bukatun mu bukatun mu mu dai wannan dai makaranta da titi da wuta shi muke su shi kawai shine bukatun mu ya mu samu ci gaba wai yanzu idan gwamna ya ce a zo a gina muku makarantar Eh.
ku kuma da me za ku saka mai a da alheri da godiya za mu yi masa Allah ya bashi ci gaba da alheri da godiya za mu yi masa idan kuma kuka ji shiru fa ya idan muka ji ruwa zan masa addu'a Allah ya bashi iko ya zo yi mana in mun ji mahiru Allah za za mu fita ma addu'a Allah ba yi iko da zai zo yi mana Allah ya bashi iko ko mun mutu ya zo yi wa ƴaƴan mu a zo yi wa iyalin mu ke kin iya ABCD da jikokin mu eh to ABCD ma ne ban iya ta ba ko mu iya ba mun iya ƴaƴan mu ai ma koya musu ilimi to ba mu iya komai ba kaga me zamu koya ƴaƴan mu dole ku ta taso ba ta da ilimi ko in ɗaya komo daga makaranta ka tambaye shi me aka biya masa to kai baka sani ba yaro ya zo to me zaka ce yi amma dai kuna duba littattafan nasu ko to in mun duba littafin me muka sani ba abin da muka sani in mun ga littafi da mun san abin da muka sani da ida za mu ce me aka gaya maka me aka gaya maka wai ba za ku iya gane ya je ko bai je ba a cikin littafi eh a jikin littafi to kuma wannan basira ba mu yi ta ba amma kuma mu ƴaƴan namu ba tabbas in dai garin ya waye sai sun ji in dai gari ya waye sai mu- sai sun ji in ma ɗaya mu kanmu mata za mu ɗauko hijabin mu mu ɗauko yaran mu To za mu yi kokarin tuntuɓar ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ko kuma hukumar kula da ilimin bai ɗaya domin jin yadda za a lalubo bakin zaren magance matsalar waɗannan mutane kamar yadda suka ambata. Suna na Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da laifin mu da zamani sai kun sake dina a nan gaba.